اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وقات ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الصلاة والسلام عليك يا مولى الموالي محمد رسول الله ذاك سورار قصيدة daga bakin Umar Abdulaziz Baba mai taken Mahamudu ma'aikina za ka samu sha'irin a garin Wudil a gidansa Halifa Muhammadu Sunusi ko ka same shi a gidansa wanda yake bayan kotu da kuma kana neman sa a nan Kano sai ka same shi a gurin Imamul Ahbabu an sayyidi Maulana Sharif Sani radiyallahu anhu Mahamudu ma'aikina su bahu maceci na na fi ka ahmadu maulana mahmudu ma'aikina su bahu maceci na na fi ka ahmadu maulana na fi abin bauta su ba na sarki mai kyauta annabi makayon babata kyautata surata annabi ya gyara basirata ya so ya ba da bukata ta annabi na gode ma subhana sarkin ruhina
Mahmudu mahaifina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
Allahumma salli ala Muhammadu zabun zabi ne Annabi, wanda ya so zaɓi aka ce wa zaɓi zaɓi ne Annabi, duk wani zaɓaɓe a gaban rasuli yake zaune Annabi, ya haɗe masayayi a gurin ta'ala gaibi ne
Mahmudu mahaifina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
na kuma roƙonka ƙaro salati Allah na Annabi manzan Allah Mahamudu sirrin ruhina annabi mai ceto gobe mai mai da ɗan wuta aljanna annabi Aminu aminta ce begensa shi ne aikina
Mahmudu mahaifina Musbahu macicina Rabi'u Ahmadu Maulana
sanya waliyai du auliya usurin sadarwa Annabi Manzan Allah a ƙaunarsa ba sa ƙarewa, annabi kamar shagti jani a same ku shi ne jafawa.
annabi Shaka ya burayi in ya si jarin juyawa.
Mahmudu mahaifina Musbahu macicina Rabi'u Ahmadu Maulana
Nurul sakalaini mabta mu zafi ɗan lady.
Annabi Na haka karɓe mu kullum da san ka muke wakali.
annabi Kai ne gatan mu mabuɗin abin da yake kulle.
annabi Abin da muke roƙo hijaban gaban mu kamar balle.
Mahmudu mahaifina Musbahu macicina Rabi'u Ahmadu Maulana
Ka kasance duk ba mu kai ne hakikar sirrin mu.
Annabi Ke na ganin kanmu ka kamu da babu babu
annabi ya manzan Allah ike muka zabuto ta sukaru annabi hausa bukatar nan don faɗuwa jagorar
mahamudu ma'aikina misbahu macicina na bika ahmadu maulana
annabu gaishe ka sannan kana kuma gode ma annabi darjan Allah na sallama na sarama annabi daga lamari na na tattara na miƙa ma annabi wanda nake roƙo ƙaunar kaɗa a idan kama
mahamudu ma'aikina misbahu macicina na bika ahmadu maulana
kai ne muhammadu babban jakada mai yarda annabi ma'aikin ma'aika sarin ma'aika mai tsada
annabi wankallan allah mai aisha ne mai sauda annabi Matakar zaton Allah mun sallama maka mun yarda.
mahamudu ma'aikina musbahu macicina na bika ahmadu maulana
Wallahi Rasulallah kun raba da kai ne karshe.
annabi Baka da tabaka kai duma tsayi kanan nashi.
annabi Allah baya bauta salati yake ma ko yaushe.
annabi kanka a barka maka a karambana ya yi matushe
mahamudu ma'aikina musbahu macicina na bika ahmadu maulana
aina rahamar Allah ya girgije mai shayarwa kan zalmadal samu a biyo kashi ne ganewa dan abdullahi samar me gabanin samarwa ka isa matsayi ma'aiki madubin dubawa wallahi rasulallah wallahi ka gama burge ni ka kawo addini mai ɗaukaka da ya raya ni ban labari ma kafin in zo amma rauni wajen kun yaɗa shi ka sha wuya mai amfani Fadar manzan Allah aka ba ni du labarinka. Ka sara ƙananan su da manyan su duka tattaka. Ka burgina gawar su da dokin ka kaɗa ka tutar ka. Ta da ta saurara ragowar su an ga sinawa.
Mahamudu ma'aikina, Musbahu macicina, na bika Ahmadu Maulana.
buɗe idanunku ku dube shida a Muhammad ne.
Annabi, Kashe kafirci wannan ma'aikin Allah ne annabi gaba ne a lahira na duniya limami ne annabi ya saka da Allah ne ku karɓe shi zatin Allah ne
mahamudu ma'aikina musbahu macicina na bika ahmadu maulana
Lafiya mai kyan asali sirrin dubuwa dukanta.
annabi Mai kyawun nasaba sirrin mahaifa mai zabta.
annabi Aminatu umun kadu ta faɗa a bayananta.
annabi Ya ce ran da ka zo shafa'u ta rasa aikin Mahamudu ma'aikina, Misbahu macicina, na bika Ahmadu Maulana.
ma'ana ungozo ma mai yanke cibi ko bene Annabi, wannan rana sai ta gan shi da hayana gyalli
annabi, tare da shagin cibin sa yanke yana gyalli
annabi, wata ja ana ta faɗa ko karɓe shi so ma'anai sanni
Mahamudu ma'aikina, Misbahu macicina, na bika Ahmadu Maulana.
ya zo a maraya ne mahaifinsa Allah ya karba Annabi, na daga al'ada da larabawa masu dena ba annabi.
matan ƙauyensu da an haihu za su taho karba Annabi, ma'ana don shayarwa a biya su bai zama aibu ba
Mahamudu ma'aikina, Musbahu macicina, na bika Ahmadu Maulana.
Halimatu Sadiya sanyun ki babba yar babba.
Annabi, Halimatu ta yi nema amma ina ba ta samu ba.
Annabi, Ta zo ban aminatu ma'aiki shi ba a ɗauka ba.
Annabi, Sai ta cewa aminatu daure ki ban ban samu ba.
Mahamudu ma'aikina, Musbahu macicina, na bika Ahmadu Maulana.
Amina ta yarda ta ce sai dai maraya ne gashi Annabi, babansa ya rasu a hakan kina iya ɗaukar shi annabi, Halima ta kalle shi ta ji dai a ranta tana san shi annabi, ta ce mata da kanta miji na ije shawartar shi
Mahamudu ma'aikina, Musbahu macicina,
mai gidanta ta iske shi na annabi ce mai an samu sai dai maraya ne gashi annabi ya ce mata halimatu a hakan muna iya ɗaukar shi annabi muna halin babu gani na halima mu kyale shi
Mahmudu mahaifina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
Halima ta numfasa ta ce ni kamar na ɗauko shi.
Annabi, Ta ce mata ba komai Allah ya ba da abun bashi.
Annabi, Tana jan amsar nan ta koma gidan su ta ɗauko shi.
Annabi, Kafin su nisa suka fara shan mamakin shi.
Mahmudu mahaifina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
ga su akan hanya du za su koma ƙauyensu Annabi.
masu shayarwa du sun taho da buƙatarsu Annabi, halima da jakarta ta ce gabansu ta kere su annabi, sai suka hau ujibi ganin da a baya a kebar su
Mahamudu mahaifina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
Ba'u gidansu ɗaya ita ce take yi mai wasa.
Annabi, Mai wasu baitoci da ta dinga yi domin sansa.
annabi, Roƙon Allah, Allah ya raya marayansa. Ya annabi, farso a tare da shi ya ɗora shi kan duka maikinsa.
Mahamudu mahaifina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
Tafiya dai ta yi nisa, Mahamudu ya zama ɗa babba.
Annabi, Na ya ɗan tasa ba inda ba zai zaga ba.
annabi, Ya fara fita kiwo da shema don bai zauna ba.
annabi, A wajen kiwon shema ta gaba duba ba.
Mahamudu mahaifina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
in san gama kiwonsu tana kai su can gun shayarwa a wajen kiwon sai ga ruwa na hudowa Annabi, suka sha suka kwankwanta shi ma udai na zagawa annabi, gaba suke ta jira ya tashi su domin dawowa
Mahamudu mahaifina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
Annabu gaishe ka mai farjini mai jarumta Annabi, mai wata zakanya she makuna labarinta annabi, cikin wannan daji ba a fita daga tarkonta annabi, takar hanyar masu binta dusun farbunta
Mahamudu mahaifina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
Sannan sun je kiwo Mahamudu domin ta ta domin ta ba shi dalilanta. Ta kashe bayan Allah domin ta cimma bukatar ta. Raka da muje jama'a, mu ga yadda du suka sasanta.
Mahmudu ma'aikina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
Shima'u ta ɗaukuwa tsoron takari da ta kama shi.
Annabi, Tana wayo Allah ya raba na juyo mai shi.
Annabi, Ita ko za kanyar nan da gano shi ta yi wani kursa shi.
Annabi, Da kudanta da burna ni shema'u dai na kallon shi.
Mahmudu ma'aikina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
Da ganinsa ta dube shi sai ta durkusa don gaida shi.
Annabi, Na haya kalle ta ya shafe ta shafar rashi.
Annabi, Ma'u tana kallo da al'ajaban jarumtar shi.
Annabi, Tana kuma ganewa Allah dai ya zaɓe shi.
Mahmudu ma'aikina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
ya ce mata za kanya meye ya sa kike farida Annabi, yan kashe du hanya masu banta dutsen da daida Annabi, ta ce mai muhammadu wasu ne suka kwashe yayana Annabi, wannan da aka yi manu ce ita ce ta sa da ke farida
Mahmudu ma'aikina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
ya ce mataki haƙuri domin gina wa abin bauta Annabi, ke na kashe kowa hanyar gagin jiki bude ta Annabi, ta ce mai na haƙura amma bukata ta kata Annabi, tsakana adabobi na alijanna ka ji bukata ta
Mahmudu ma'aikina, Misbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
ya ce mata an baki karo wata rita amsa ta Annabi, ta ce masa bayan nan shi ne ka amsa shahada ta Annabi, yarda da ni ka tsare ni sharon mai cuta ƙarshe kungo ne ma da ka zo ka gyara ɗabi'ata ta
Mahmudu ma'aikina, Misbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
Kakanya ta yi tsalle ta yi girgiza a gaban babba Annabi, ta koma can daji wannan kisa ba ta kara ba Annabi, shema'u tana kallo ko uhu ba ta toba ba Annabi, komawar su gida labarin kaɗai ba ta ɓoye ba
Mahmudu ma'aikina, Musbahu macicina, Rabi'u Ahmadu Maulana.
Dalele sha kallo sha ambato baban nana Annabi, Mun zalumun jari mu dan su gabansa imamina annabi in ya biyo hanya a kamshi yake jagora na
mahmudu ma'aikina musbahu macicina na bi ka ahmadu maulana
a ya mai fifiko yau ba da ne ke gaida ka annabi wa mai sa'ad su na samu ne ta dalilin ka annabi ya sama na yi watsi da komai na kafa kasidar ka annabi samani albarka da kaunar ka ta hada zaukin ka
mahmudu ma'aikina musbahu macicina na bi ka ahmadu maulana
na kuma roƙonka a ƙaro salati Allah na annabi manzan Allah Mahamudu sirrin ruhi na annabi mai ceto gobe mai bai wa ɗan wuta aljanna annabi Ilo abokati biyansa shi ne aiki na aiki na
More music at housesongs.com.